بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne da daidai da daren ashirin da biyu ga watan jumadar akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu da da da hudu talatin hudu daidai da daya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasan na ɗari da da talatin biyar daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sahihu Muslim wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman matattarar da Imam Muslim yake taro mana hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da imani yana fassara mana su a bisa fassara da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi wa ainihin waɗannan hadisai Allah kuna mana fankan nan ana kuna ta kyau a yau za mu tashi inda mala ya ce babu jawaz listimrari bil imani lil kha'if babin da ke bayani akan cewa mutumin da ke tsoron ka a taɓa lafiyar shi ko ka a taɓa rayuwar shi to zai iya ainihin wato dogewa akan imanin shi ma'ana kana tsoron in ka bayyana imaninka za su hallaka ka to kuma sai ka ga cewa kai ba za ka iya ɓoye imanin naka ba don haka sai ka bayyana imanin naka da ka bayyana imanin naka kuma suka cutar da kai ta hanyar bugu ɗauri kisa ko dai wata cutarwa daban shin yin haka ya halatta ko bai halatta ba shi ne mala yake cewa ya halatta mutum ya ainihin wato doge akan imanin shi a halin yana jin tsoron cutar da shi da za a ainihin yi ko kun fahimta jama'a ka doge akan imanin naka amma kuma sai ka ainihin saka imanin naka ka rinka yin abubuwan da za ka yi a ɓoye ɗin قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين ستمائة ستمائة إلى سبعمائة قال إنكم لا تدرون لعلكم أم تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا muslim ya samu wannan hadisi daga manya-manyan malaman shi guda ainihin uku waɗannan manyan malamai guda uku su ne al'imamu abubakar bin abi shaiba da kuma ainihin wato al'imamu muhammad ɗan abdullahi ɗan numair da al'imamu abu kuraibin waɗannan malaman nashi gaba ɗaya sai musulun ya ce wallafzu li abi kuraibin amma lafazin da ya zaɓa zai kawo shine lafazin riwayar al'imamu abu kuraibin ƙalu dukkaninsu cewa suka yi haddasana abu mu'awiya malaminmu al'imamu abu mu'awiya wato malam muhammad ibn khazimin darir shi ya ainihin ba mu hadisin nan an al'amash ya karɓo wannan hadisi daga malamin shi al'imamul amash wato malam sulaimanu ɗan mihrana shi ku amash ya ce an shaƙiƙin ya karɓo wannan hadisi daga shaƙiƙo ɗan salima abu wa'il attabi'i shi ku ainihin shaƙiƙ yake cewa an huzaifa ya karɓo wannan hadisi daga huzaifa tubun yaman sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala huzaifa yace kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama muna tare da manzon Allah wani lokaci faƙala sai ya ce ahsuli kam yalfizul islam ku ƙididdiga mini mutum nawa ne suke furci da kalmar musulunci mutum nawa ne musulmi ku ƙirga mini ƙala mai rewa wa huzaifa ya sai ke cewa faƙulna ya rasulallah sai muka ce ya manzon Allah da kake neman a ƙirga mu a takhafu alaina kana ji mana tsoron wani abu zai same ni kana ganin ba mu da yawa wa nahnu ma baina 600 ila 700 ma'ana ga mu muna tsakanin mu 600 zuwa ainihin 700 mun kai 600 zuwa 700 kana jin tsoron wani abu zai same mu ne kana ganin ba mu da yawa ne qala sai manzon Allah yace innakum la tadruna la'allakum an tubtalu ba ku sani ba mai yiwa nan gaba a jarabce ku qala huzaifa yace fabtulina sai kuwa aka jarabce mu hatta ja'ala ar-rajul minna la yusalli illa sirran har sai da aka waye gari daga cikin mu mutum baya iya yin sallah sai dai a boye to jama'a kun ji wannan hadisi yanzu wannan hadisi yana nuna jawazul istimrari bil imani lil kha'if ma'ana kana tsoron in ka bayyana imanin ka za a cutar da kai in ka bayyana wani abu na ibada ka za a cutar da kai sai imam muslim yake nuna maka ya halatta ka doge da imanin naka amma kuma sai ka yi shi a sirrance saboda tsoron cutarwar da ainihin kake ji za a yi maka na fatan mun gane to waɗannan wasu al'amura ne waɗanda suka faru a tarihi amma a zamanin manzon Allah ba su faru ba manzon Allah yake musu ishara zuwa gare shi ko ba haushe da manyan shi ba wahayi ake musu ba yakan ce abinda babba ya hango a zaune yaro ko yana tsaye baya hangowa ko yana kan dutse baya hangowa balle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ake mishi wahayi to kuma wannan yana nuna maka irin salo da manzon Allah yake da shi na karantarwa manzon Allah yana nufin ya karantar da su wannan mas'ala ne cewa nan gaba za su shiga halin musiba wanda yake ibada ma sai dai su rinka yi a boye to amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara share fage da cewa ku kirga mini musulmi nawa ne suke fadin kalmomin musulunci mutum nawa ne musulmi sai suka ce a ya manzon Allah kana ganin mu yan kaɗan ne har kana je mana tsoron wani abu zai same mu ne to amma dai mu ɗari shida ne zuwa ɗari bakwai sai manzon Allah ya ce me yiwuwa nan gaba za a jarabce ku ne to da yake wahayi ake mishi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya tashi sai ya ce mai yiwuwa to cewar shi da mai yiwuwa da yake wahayi ake mishi duk ɗaya take da yanke ya ce saboda za a jarabce ku ne nan gaba ke sa nake faɗa muku haka don in kintsa zuciyar ku ku tattali yadda za ku iya yi ya ce haka ku al'amari ya zo ya faru aka ainihin jarabce mu har sai da muka koma sallah ma ɗaya daga cikin mu a ɓoye yake yi bari ku ji daga cikin maganganun da manyan malamai suka yi al'imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani da ya zo tattaunawa dangane da ma'anar wannan hadisi sai yake cewa a cikin fatuhul bari ya ce fayush bihu an ya kuna a shara bi zalika ilama wa ƙa'afi a wakiri khilafati usman min wilayati ba'adhi umara il-kufa a zahiri annabi yana ishara ne zuwa ga abin da ya faru bayan shi a ƙarshen khalifancin usman an samu wasu sarakuna daga cikin waɗanda ke rike da sarauta ainihin a ƙasar kufa kal walid ibn uquba kamar walid dan uquba haythu kana yu'akhiru sala a lokacin da yake jinkirtar da sallah aw la yuqimuha ala wajhiha ko kuma yana yin sallar ba irin yadda ta dace ba wa kana ba'd al-wari'iyyin yusalli wahdahu sirran sai aka samu wasu daga cikin malamai masu tsoron Allah in suka lokacin sallaye sai su je sai su yi sallarsu a sirrance da yake sarkin shine limami a lokacin shi kuma in tashi ta yi lokacin sai su je sai su bi wannan ainihin sarkin sun riga sun yi wa Allah tashi sallah amma yanzu kuma saboda suna tsoron imaninsu sai kuma ainihin sai su taho sai su yi tare da wannan ainihin mai sarauta ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة saboda tsoron fitina kuma sai dawo sai bi wannan mai sarauta sallah ina fata an gane shine ibn hajar yake cewa ka ce manzon Allah yana kwatanta wannan halin ne وقيل كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة في السفر وكان بعضهم يقصر سرا وحده خشية الإنكار عليه وسكما سكتي آآ شي كان سيدنا عثمان ai ya kasance shi a halin tafiya yana cika sallah to sai ya zama wasu daga cikin jama'a da ke biye da shi suna ainihin yin kasuru sai mutum ya je kasurun shi shi kadai amma kuma sai ya zo lokacin da Uthman ya zo zai yi sallah zai cika sai bi shi saboda tsoron kar ainihin rikici ya faru tsakanin shi da Uthman ina fata an gane ƙarshe malam ya ce walhasilu anna hadha libtila a takaicen takaitawa dai wannan jarabawa da sahabi huzaifa yake nuni zuwa gare ta innama waqa'a ba'da zalika ta faru ne bayan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam والذي يظهر أن المراد وقع في خلافة عثمان رضي الله عنه من بعض ولاة أمراء بني أمية كما أبن ديك أظاهري شيني hakan din ya faru ne daga wasu masu sarauta 'yan gidan banu umayya kama sabaka fi kalamil hafiz kamar yadda bayanin can na ibn hajirin ya gabata ina fata an gani ko kun fahimta jama'a ma'ana an samu lokacin da shi alwalidu dan uku ba baya yin sallar azhar akan lokaci la'asar baya yin ta akan lokaci gashi kuma shine yake governor sannan kuma shine liman to idan lokacin sallah yayi sai a samu waɗannan bayan Allah sai su je ɗai ɗai ɗai sai mutum ya shiga cikin gidan shi sai ya sallah akan lokaci sannan kuma duk lokacin da aka kira sallah ta sarki to kuma sai ya fito sai ya tare da shi ko kun fahimta jama'a to kaga duk da a lokacin da wannan matsalar ta faru sun ƙara yawa fiye da yadda suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga yawan su bai shallakar da su daga fitina ba ko kun fahimta to sai Imam Muslim yake hujja da wannan ainihin hadisi akan cewa idan mutum ya samu kanshi a cikin musiba wadda za ta takura shi sai ya doge akan imanin shi amma kuma ya san yaya ainihin zai iya tafiyar da yanayin a lokacin domin kun ga a wannan lokacin waɗannan sahabban ba su taɓa tunanin za su samu kansa irin wannan halin don suna ɗaukan cewa ai musiba ta gama ƙarewa tun da suka tsallako musibar kafiran makka amma kuma sai ga musiba a cikin gidan musulunci a ƙarƙashin waɗanda ke da'awar su shugabanni ne na musulunci da musulmai ina fata an gani to malai yake cewa masailu ta ta'allaqu bi hadha alhadith ga mas'alolin da zamu tattauna dangane da wannan hadisi almas'alatu alula hadithu hudhaifa radiyallahu anhu hadha muttafaqun alayhi wannan hadisin ba ma muslim ne kadai ya ruwaito shi ba har da imam al-bukhari shi ma ainihin ya ruwaito wannan hadisi sannan kuma daga cikin malamai an samu al-imam ibn maja da nasa'i dukkaninsu sun fitar da ainihin wannan hadisi al-imam abubakar ibn abi shayba da al-imam ahmad da ibn hibban sun fitar da wannan hadisi a cikin tafansu haka al-imam abu awana a cikin littafin shi al-musnad haka nan al-imam abu nu'aymin a cikin littafin al-mustakhraj haka nan ainihin al-imam ibn manda a cikin littafin shi kitabul iman al-imam al-baihaqi ma ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin littafin as-sunan al-kubra haka nan al-hafiz al-baghawi shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sharh as-sunnah al-mas'alatu ath-thalitha في فوائده منها جواز الاستمرار بالإيمان للخائف على نفسه wannan hadisi ko al-istisrar ba wanda ya lura daga cikin ku min tambayi ina ta karanta da al-istimrar al-istisrar al-istisrar tun daga babin babu jawazil istisrar bil imani lil kha'if babin da ke bayani akan halaccin boye imani ga wanda yake jin tsoro kun ga yanzu ne abin ya ƙara fitowa sosai minha bayanu jawazin istisrari bil imani lil kha'ifi ala nafsi wannan hadisi yana nuna cewa duk mutumin da yake wa kanshi tsoron wata musiba za ta same shi to babu laifi sai ya iya ɓoye imanin shi idan kuma za ka iya dogewa to wannan kuma allah maɗaukakin sarki ya baka dama amma dai ana nuna maka halaccin ka ɗauki ainihin mai sauƙi ɗin amma za ka ɗauka kanka azima ɗin mai wahala to kuma wannan babu laifi amma dai asali addinin musulunci bai hana ka ba in kana tsoron in ka bayyana imaninka wani abu zai cutar da kai to sai ka ɓoye imanin naka ومنها مشروعية كتابة دواوين الجيوش وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة عما لا يصلح amma la yuslih sannan wannan hadisi yana nuna mana halarcin a samu ainihin wani diary ko kuma wata roster ko wani list wanda za a ɗauki sunayen ainihin wato sojoji waɗanda za a tura yaƙi wuri kaza da waɗanda za a tura yaƙi wuri kaza to malam ya ce halacci sai ya ce kuma ta iya yiwa ma haka ɗin ya zama dole ne idan buƙata ta kama ta a iya bambance suwaye suka dace su je yaƙi suwane ne ba su dace su je yaƙi ba maiwa a iyakacin abin da muka karanta a nan na hadisin za ka ga baka ga haka ba ko an samu haka ne a cikin wasu daga cikin riwayoyi waɗanda malam ya ishara kuma zai zo ya sake ishara su a nan gaba insha Allah wa minha anna fihi wuqu' al-uquba 'ala al-ijabi bil kasara wannan yana nuna duk mutanen da suke ganin cewa ai su suna da yawa yawan su yanzu ya kai su yi kaza suna ganin cewa sun dogara da yawan su sun manta da Allah to Allah yana iya yi musu uquba duk da yawan nasu faqad qalu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga dai sahabbai sun cewa annabi atakhafu alaina kana ji mana tsoron wani abu zai same mu ne wa nahnu bi hadha al adad al kathir ga mu da irin wannan yawa fawaqa al ibtila kuma duk da yawan nasu sai wannan jarabawa ta zo ta samu wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala wannan tayi iri ɗaya da magana Allah da yake cewa wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين haka ranar yakin hunai a lokacin da yawanku ya birge ku sai ya zama yawan naku bai tsinana muku komai ba duniyan nan te muku kunci duk da fadinta sa'annan kuma kuka juya a guje wannan Allah yana ɗauko mana tarihin abin da ya faru ne a ɗaya daga cikin yaƙoƙi na musulunci suna ganin cewa yau kam ai ba wanda ya isa saboda ga mu mun fito da yawa sai suka manta da kalmomin dogaro ga Allah ko da zuciyarka na cike da dogaro ga Allah to bakinka ya rinka furtawa ko da zuciyarka na cike da alheri to bakinka ya rinka furtawa na daga cikin ladabin da Allah ya ladabtar da musulmi akan haka to sai ya zama suna ganin cewa ai wannan yawan nasu waye zai in musu to sai Allah maɗaukakin sarki ya mai da yawan nasu ba a bakin komai ba duk da yadda duniyar nan take da faɗi amma sai da ta yi musu kunci ko duk da yadda wurin yakin yake da faɗi amma sai da ya kuntata gare su har suka juya suka gudu wa minha anna fihi alaman min a'lamin nubuwa wannan hadisi yana nuna mana ainihin wata alama wata mu'jiza daga cikin mu'jizoji na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam حيث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيقع بعده فوقع كما أخبر به عند النبي يفدي أبن ذي فاروكما أبن يفاروك من يد النبي يفديش صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال حذيفة رضي الله عنه دومين دي كاجي حذيفة الله يقارى مشير دايتي فابتلينا sai aka jarabce mu hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirran har sai da aka waye gari daga cikin mu akan samu mutanen da ba sa iya yin sallah sai a boye jama'a mun fahimta a lokacin da annabi yake musu ishara a lokacin ba su hangi abin da yake nufi ba amma abin da ya ishara kuma sai gashi ya faru wannan shi yake tabbatar da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda mun ji ire-iren haka ta faru da dama annabi zai faɗa abu karara ko yayi ishara zuwa gare shi kuma abin sai ya faru kamar yadda ya faɗe shi wa minha bayanu kamali shafaqatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa shiddati ra'fatihi bi ashabihi khassa wannan hadisi yana nuna mana irin tsananin tausayi da manzon Allah yake da shi da kuma tausasa wa sahabban shi ga musamman ma'ana annabi yana da cikakken tausayi ga dukkan al'umma ga dukkan halitta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya aiko shi ne dan ya zama rahma ga dukkanin halittu gaba daya to amma annabi kuma yana da tausasawa da tausayi na musamman ga sahabban shi wa bi ummatihi amma sannan al'ummar shi baki daya musulmi da waɗanda ba musulmi ba annabi yana da tausaya musu fakana yuhazziruhum dan haka annabi yana tsoratar da ainihin musulmi game da duk wani bala'i da zai same su wa yukhbiruhum bima sayahsulu lahum min al-ibtila kuma manzon Allah yana ba su labarin dukkanin wani bala'i da zai same su wal imtihan da duk wata jarabawa hatta yasta'iddu lidhalika bis-sabr ta yadda yake za su ringa ainihin kintsawa domin su tattalin shiri na haƙuri wannan yana daga cikin characteristics na da'awa jama'a dukkan da'awa alal manhaji salafiyya dukkan da'awa inda da'awa ce irin ta annabawa dole a rinka tarbiyyar ku akan ainihin mujalada daurewa game da duk halin da kuka samu kanku domin babu yadda za a yi kuna imani haka siddan kuma kafirai ainihin su baku ku tafi haka za ku yi ta samun jarabawa daga kafirai da munafikai da zindikai za ku ji da fatar baki za ku gani a aikace za ku gani a rubuce za ku ji a kafofin yada bayanai ba inda ba za ku ji ba Allah maɗaukakin sarki duk ya faɗa mana haka kuma Allah bai lamunce mana cewa haka ba za ta faru ba amma abin da ya ce mana wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a idan kuka yi haƙuri kuka sa tsoron Allah a cikin al'amarinku duk wani makirci da ƙulle-ƙulle da za su yi muku ba zai cutar da ku ba amma Allah bai ce ba za su cutar ba so duk wanda yake yin islamun bila aza islamun bila imtihan islamun bila ibtila wallahi laisa min al-islam fi shay ba musulunci kake ba in dai musuluncin baka tawakkuin baka kaddara cewa ga abubuwan da za su iya faruwa ga abubuwan da za su iya faruwa saboda haka suka zo suka faru sai ka zo sai ka gigice sai ka rude sai ka ce yaya yaya ta yaya haka za ta faru sai in ba musuluncin kuke yi ba to wajibi ne kuma to yana daga cikin alamomin da'awa ta gaskiya imma mai da'awar annabi ne to ta hanyar wahayi da shiryawa da Allah yake mishi rinka hasaso abubuwan da Allah ya faɗa mishi yana gaya muku idan ba haka ba kuma ya rinka amfani da mishkatun nubuwa torchlight irin ta annabta yana haska gaba yana tsinkayo menene zai faru saboda ganin waɗansu abubuwa da Allah ya faɗi a ƙur'ani da wasu abubuwa da annabi ya faɗi a hadisi da kuma auna yanayi to sai ya rinka gaya muku ga abubuwan yadda za su kasance ga yadda za su kasance don ku kuma ku zama a bisa shiri da haƙuri ina fata an gane domin ku sani da'awa is about changing da'awa ta zo ne don ta canza halin da ake ciki mummuna ta mai da al'umma zuwa ga nagartaccen hali da'awa ba kawai karatu ne ake ba sau da haka duk waɗannan 'yan arabiya masu digiri masu diploma masu nce su zo wurin karatu su ta wahalar da ko a na hawa aikin banza ne da'awa is not about li'irab li'irab ya aji ake yi abin da ake so menene ake so a kai zuwa ga al'umma gare shi an fahimta jama'a ka je za ka yi kashin kuɗi a wurin kashiya a banki a yi ta lissafi ana ta buga kakuleta ana ta buga takardu har lokaci aka rufe sai ka ce to ka dawo gobe tun safe karfe takwas a baka print out na takardu a lissafi 0000 nan shafi wajen 80 ka tafi gobe ma ka dawo a sake ta lissafi dai aikin banza ne a bar wannan lissafin a baka kuɗi saboda haka ku fahimta jama'a domin da dama mutane kawai tunani suke wai da wai karatu ne kawai ake ta yi a yi ta karatu kawai shi yasa kullum nake gaya mana dukkanin da'awa in dai ta gaskiya ce sai ta yi inkari akan shirka da bid'a da zalunci da kuma fasikanci dukkan da'awa waɗannan na daga cikin siffofin da'awar annabawa domin mutane da ake samun su ba akan shirya suke ta annabawa ba imma a samu wani yana shirka imma a samu wani yana bid'a imma a samu wani yana zalunci imma a samu wani yana fasikanci duk wanda aka yi magana akan abin da yake zai ce da shi ake zai ce fada aka zo neman shi da shi to zai ainihin juyo kuwa to in ya juyo to shi ake kira makirci to dole ne ku zama cikin shirin daure wannan makircin amma in kuka ce kawai za ku yi ta faɗin wane ya yi shirka wane kaza bidi'a ne kaza ba daidai ba ne kaza ba sannan kuma kuna tunanin wai abu zai kasance muku daidai to gaskiya kuna yaudarar kanku ne don haka ina matasa waɗanda za ka ga karatu kawai suke taɓata lokaci ai taɓata lokaci ana ta karatu ai taɓata lokaci ana karatu babu inkarin munkari babu amr bil ma'ruf wanda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta wannan ita ce siffa mafi girma ta wannan al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum Allah da kanshi ya yarda cewa ga wasu ma su ma suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna sai dai kuma ba su da imani amma ku kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna sannan kuma wa tu'minuna billah kuna da imani da Allah sai ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum ahlul kitabi ma suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna sai dai ba su da imani da suna da imani da al'amarin ya zama musu alheri don haka ku kiyaye wannan da kyau jama'a dole ne a rinka kintsa ku ana shirya ku zuwa ga in matsala ta faru me ya kamata ya ya kamata shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa musu ga irin yadda hali zai kasance domin su zama ainihin a cikin shiri sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wattawakkali ala wattawakkali ala Allah da kuma yadda za su dogara ga Allah fa zahara bi hadha misdaqu qawlihi ta'ala da wannan sai gaskiyar magana Allah ta bayyana da Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa manzo ya zo muku daga cikin ku azizun alaihi ma anittum abin duk da ke wahalishe ku yana batawa wannan rai yana bata wannan manzo rai harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yana muku fatan alheri sannan yana jin tausayin mu'mine kuma yana tausasa musu to na daga cikin tausayi din ya fada wa al'umma abin da zai faru gaba dan su shirya wa al'amarin ومنها أن البخاري رحمه الله ترجم في كتاب الجهاد من صحيحه فقال باب كتابة الإمام الناس na daga cikin darussan da muke ɗauka a ƙarƙashin wannan karatu ka sani da cewa imamul bukhari shi da kanshi ya ƙulla wani babi a cikin kitabul jihadi na littafin shi a sahih ya ce babin da ke bayani akan shugaban jama'a ya rubuta ainihin wato mutane mutanen da za a tafi jihadi da su wato ya zama tafiya jihadi din ba kawai za a yi ainihin rududu ba ne a san suwaye za su tafi rana kaza yaushe za su dawo suwane ne za su tafi lokaci kaza to sai imam bukhari kulla wannan babi faqala ibn al-munayyir al-imam ibn al-munayyir rahimahullah babban malami ne da yake fassara sahihul bukhari sai ya ce mawdi'ut tarjama min al-fiqh darasin fiqh da ke cikin wannan babi أنه لا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء أن ألا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة dan kada mutane su yi tunanin cewa rubuta sojoji da za su je jihadi da kuma ƙididdige adadinsu zai iya zama wata kafa ta rashin albarka ban san ko kun hasaso abinda malam yake nufi ba wato kawai a ɗibi waɗanda za su tafi ba tare da adadi ba a bar waɗanda za su zauna ba tare da adadi ba kar ka ɗauka cewa haka ɗin shine albarka a cikin tamanin in an kwashe sittin an tafi da su ma'ana abin zai rashin albarka a'a imam al-bukhari ya kulla wannan babi ne don ya nuna maka ƙididdiga a cikin gudanarwa ba ta kwashe albarka bari muku da hausa yadda za ku gane tun da hausa ne suka haife mu so da dama idan ka aje buhun shinkafa a gidanka ka zaunar da matarka ka ce mata to gwangwani nawa muke ci aka ce kaza to kaza kaza idan labari ya shiga ƙasa hausa sai a ce ai yana da ƙididdiga ai abin ba zai albarka ai ko kun fahimci irin wannan irin wannan ne ibn al-munayyir yake cewa annabi yana yin irin wannan kididdigar kuma imam al-bukhari ya kulla babi dan ya nuna maka cewa yin irin wannan kididdiga ba ta kwashe albarka abu a gudanar da abu ne a bisa tsari shi yasa komai ku rinka yi a bisa tsari masallaci kun nemi taimako kun tara dubu goma to nawa ake bukata a lokaci kaza a rubuta a sanar da jama'a yanzu saura kaza a rinka yin irin waɗannan ihsa'iyya din a gidanka ya zama kana da kan gado game da me kake kashewa a wata guda idan ya ƙaru ko ya ragu ka sanya za ka fuskanci abu galibi waɗannan iyayenmu waɗanda suke yanci rani ne in sai ga ana haka sai su ce ai wannan boko ne ai wannan rashin dogaro ga Allah ne ai wannan kaza ne amma a'a haka ne abin da yake daidai rayuwarka ta zama a bisa basira in ka siyo buhun shinkafa ka san a cikin wata kwana nawa zai yi a wata nawa zai muku katan ɗin omo kwana nawa zai muku man shafawa yaya komai ya zama a bisa tsari ne an fahimta jama'a wannan shi zai gudanar maka da al'amari a bisa albarka din ba wai kai a rinka gudanuwa babu babu tsari ba jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam yake cewa balil kitabatul ma'muru bi hali maslahatin diniya shari'a da ta umarni da a rinka rubuta adadin sojoji da za a tura su yaki to saboda wata bukata ce ta addini wal mu'akhazati allati waqa'at fi hunain da kuma ainihin wato irin gano kuskuren da ya faru ainihin a hunain كانت من جهة الإعجاب والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة الإعجاب kaga ai matsalar da ta faru da Allah ya kama mumine a yakin Hunain ko ya faru ne ta bangaren sun tafi ne kawai ba tare da ainihin adadi har suna ganin cewa su kaza ne su kaza ne su kaza ne inta to sannan sai yace al-mas'alatu rabi'a fi bayani al-qa'idati nahawiyya fi ta'rif al-adad sai kuma yazo yana tattauna wasu mas'aloli na ainihin adadi mutanen kufa sun ce kaza in za a kirga mana wannan matsaloli ne na nahawu Allah madaukakin sarki ya taimaka babu ta'alifi qalbi man yukhafu ala imanihi li da'afihi wan nahyi 'anil qat'i bil imani min ghairi dalilin qati'i babin da ke bayani akan lallashin zuciyar wanda ake tsoron imanin shi saboda raunin shi da kuma hani game da yanke hukunci cewa wane mumini ne in ba kana da wani dalili yanke ba wato wannan babu yana da manya-manyan bangarori guda biyu bangare na farko shine duk mutumin da ya zama musulmi ne mu'mini ne sai dai yana da raunin imani to shari'ar musulunci ta yi umarni da lallashin shi da kuma bin shi sannu a hankali saboda raunin imanin shi bangare na biyu kuma shari'ar musulunci ta hana kai kuma kai tsaye ka ce wane mai imani ne ko wane dan aljanna ne sai in kana da dalilin da za ka iya dogara da shi yanke akan haka shine babu ta'alifi babu ta'allufi kalbi man yukhafu ala imani wato lallashin zuciyar wanda ake wa imanin shi tsoro li da'afihi saboda raunin shi والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع da kuma hani da aka yi game da yanke hukunci yanke wane yana da ainihin imani in ba kana da dalilin da zaka dogara da shi ba قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi daga malamin shi mai suna Malam Muhammad dan Yahaya dan Abi Umar al-Adli ina fata an gane shine ya ta'birin shi da cewa haddathana ibn Abi Umar Malam Muhammad dan Yahaya dan Abi Umar ya ba mu hadisi shi ko yake cewa haddathana Sufyanu malamin mu Sufyanu dan Uyaina ya karantar da mu hadisi an zuhri shi kuma ya karbo daga malamin shi al-Imam Muhammad dan Muslim az-Zuhri shi ku ya ce an amir bin sa'adin ya karɓo wannan hadisi daga amiru ɗan sa'ad ɗan abi waqas an abihi shi ku amir ya karɓo daga mahaifin shi sa'adu ɗan abi waqas sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala sa'adu yace qasama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qasman manzon Allah yayi kaso ya rarraba dukiya wani akai mai kaza wani a bashi kaza فقلت يا رسول الله أعطي فلانا سيني سعد نتي يا من زن الله توانا فأيشي ما يكما تكباشي فإنه مؤمن ينا دا إيماني دا الله مؤمنين متمن أزكيني فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيمن زن الله يتي أو مسلم كودي مسلمي أقولها ثلاثا سوء إنا تي وآ يا من زن الله وانا مؤمنيني wa yuraddiduha alayya salasa manzon Allah yana bani amsa har su uku yana cewa au muslimin ko dai musulmi thumma qala sai nace eh sai manzon Allah ya ce inni la u'tir rajula nakan ɗibi dukiya ko kyauta in baiwa wani mutum wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu amma na fi son wani shi fiye da shi nakan ɗauki dukiya in ba wani bayar wadda ne ga wani ba ta nuna na fi son shi na fi son mai yiwa wanda ban ba ba makhafata an yakubbahu Allahu finnari shi wani da nake ɗiba nakan bashi nakan bashi ne saboda kada Allah ya kifa shi wuta ma'ana ana lallashin imanin nashi kenan saboda in an kawo an bashi za a zauna lafiya da shi idan ba a bashi ba fa to zai je ya faɗa zai rubuta zai yi makirci zai yi munafinci to kaga sai ya je ya saka kanshi akan abin da zai shiga wuta saboda me saboda bai samu ya ci ba to shine sai manzon Allah ya bashi to da an bashi shikenan sai kaga ya zauna lafiya kuma ya bari kun zauna lafiya wannan yana daga cikin tsare-tsare na gudanar da al'umma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi ina fata an gane akwai ire-iren waɗannan a cikin kowace al'umma a cikin masallacinku akwai a makarantarku akwai a cikin ƙungiyarku ko ɗariƙarku akwai a cikin gwamnatinku akwai a ko'ina akwai waɗanda in aka ɗauka aka ba su to ba za su yi sharri ba ba za su yi makirci ba ba za su yi ashar ba ba za su yi ridda ba idan ku aka hana su to za su yi ashar za su yi bakan magana za su yi sharri za su yi makirci za su kulla abin da su da kansu ranar lahira za su shiga wuta to sai annabi ya ji tausayinsu sai ya ɗiba ya ba su to bayarwar nan kar ta fassara maka cewa saboda wane yana da cikakken imani ne shine sa'adu ya fahimta sai manzon Allah ya ce mishi a'a shi yana fahimtar to a bawa na in dai ana ba masu imani ne a bawa ne ai wana ma mumini ne to sai tarjama ta biyu ta bangare na biyu na hadisin sai ya zo a cikin babu shine wana mumini ne sai manzon Allah ya ce a'a ko dai musulmi sai ya ce a'a mumini ne sai manzon Allah ya ce musulmi dai ya ce a'a ina ganin mumini ne manzon Allah ya ce a'a musulmi dai ko kun fahimta jama'a ma'ana in dai mumine kake ba to wani ma mumini ne sai manzon Allah yake nuna a'a bayar wadda nake ba wai imani ne nake dubawa ba so da dama nakan dubi wane ne in an bashi za a zauna lafiya da shi sai in bashi waye in ba a bashi ba matsala za ta biyo baya zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza wannan yana daga cikin abubuwan da da dama waɗanda suke shugabanci daga baya baya dinnan ba su kware game da wannan ba shi yasa dan abin da za su je su yi wa wane da su wane da su wane a dan zauna lafiya da su sai su gaza sakamakon haka sai waɗannan su je su ballo wa kansu su ballo wa ƙasa matsalar da sai an zo an kashe abin da ya fi abin da ya kamata a ce an ba su tun ana zaune lafiya ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن أمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رهطا أتكلم أن الرواية أين عامر بن سعد بن أبي وقاص يتي معي فينشي سعد بن أبي وقاص يا بدوك يا يا بي ووس جماعه ko ai manzon Allah ya ɗibi dukiya bai wa wasu jama'a wa sa'adun jalisun fihim sa'adu yana zaune a cikin waɗannan jama'a qala sa'adun sai sa'ad yace fataraka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama minhum man lam yu'ti man lam yu'ti sai manzon Allah ya bar wasu daga cikin mutanen ba a basu ba wa huwa habbuhum ilayya sa'ad yace wa huwa a'jabuhum ilayya cikin jama'an nan da manzon Allah bai ba ba ai cikin jama'a da manzon Allah ya ba ina cikin su sai ya tsallake wani ni kuma shi wannan da manzon Allah ya tsallake ya fi burge ni wajen imani da musulunci fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah malaka an fulan me wane ya maka ne fa wallahi inni la arahu mu'minan ni fa ina ganin shi mu'mini ne فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم to sai manzon Allah sai bai bawa Sa'adu amsar magana shi ba sai ya dubi kuskuren da ya a cikin magana sai mai gyara me yasa baka ba wani ba kaga da sai ya faɗi don ina ganin wane mumini ne to sai annabi ya gyara mashi kalmar cewa wane mu'mini ne din sai ce au musliman ko dai musulmi qala sa'ad yace fasakattu qalilan sai na dan yi shiru kadan thumma ghalabani ma a'lamu minhu to sanin da ne wa wannan mutum mumini ne mai sallolin dare mai karatun qur'ani ga magogi ga tasbihi ga kula wannan mutum yana da imani faƙultu ya rasulallah malaka an fulan sai nace ya manzan Allah wana da ka hana shi me maka ne fa wallahi inni la urahu mu'minan wallahi ina ganin shi mu'mini ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzan Allah yace au musliman ko dai musulmi qala fasakattu qalilan yace sai na dan yi shiru kadan in ji sa'ad thumma ghalabani ma alimtu minhu sannan alheran wannan mutum da na sani sai suka rinjaye ni fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah malaka an fulan me yasa baka ba wani bane fa wallahi inni la urahu mu'minan ina ganin shi fa yana da imani urahu ne anan ko arahu ne eh arahu nan yazo da urahu ne zamu tattauna wannan insha Allah ina ganin shi mu'mini ne ko ina tsammanin shi mu'mini ne in ya gina shi akan urahud faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama aw musliman sai manzo Allah yace ko dai musulmi kaga manzon Allah ya cije akan gyara wa sa'ad wannan kuskuren ko to bayan da ya tabbatar mai da gyaran sannan sai waiwaye amsa yace inni la u'ti rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu nakan dauki dukiya in ba wani mutum amma wanda na hana na fi so fiye da wanda na ba khashiyata an yi kabbafin nari ala wajehi ina yi wa shi wanda nake ba haka din ne domin tsoron ka a kifa shi akan fuskar shi a wuta jama'a kun fahimci wannan da kyau ma'ana saboda in ba a bashi ba zai faɗi magana zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza an fahimci wannan da kyau jama'a wannan ana magana akan tafiya ne irin tafiya wadda take ta tsarin gwamnati na musulunci jama'a tafiya irin ta tsari na gwamnati na musulunci wanda a yau ya fi kama da tafiya irin ta ƙungiyoyi da mutanen ainihin ɗariƙu su ne waɗanda suke samun kuɗi da sunan gwamnati waɗanda suke samun kuɗi da sunan ƙungiya waɗanda suke samun kuɗi da sunan ɗariƙarsu ko da sunan wata movement tasu lallai ne dole a rinka duban wane da wane ana ba amma idan tafiya ce ta cewa kowa mai zaman kanshi ne wannan babu dalilin da wani zai ce ba a bashi ba zai faɗi kaza don kowa yana ci da kanshi wato ina yi mana misali ne na waƙe yanzu misali akwai ƙungiyoyi kamar ƙungiyar izala ko ƙungiyar jama'atu nasarar islam akwai gwamnatoci da wasu masu kuɗi da ke ɗiban kuɗi suna basu saboda sun ga suna ayyuka na addini akwai ɗariƙu irin tijjaniya ko ƙadiriya akwai waɗanda ke ɗiban sadaka ko bai ko ko zakka suna basu saboda suna ganin suna ayyuka na addini to irin wannan in aka tashi to a rabawa ne a rabawa ne a rabawa ne to sai a rinka duban su wane ne waɗanda suke da imani da raunin imani an fahimta ko sai a ringa diba sai ana ba su shine ana dan tattausar su kenan amma kun ga tafiya irin tamu wannan jama'a ba wanda zai samu kuɗi cikin mu kace dole sai ya baka kana jin haushin wani don bai je ya samo da sunan kungiyar ba don ba kungiya bace bai je ya samo da sunan tafiyar ba a ma'aikacin gwamnati ne dan kasuwa ne a wata harkar shi je yayi in ya ga dama ya baka in bai ga dama ba zai baka ba ba za ka ji haushin shi ba dan ku rinka fasar abubuwa yadda suke jama'a idan an karɓo kuɗi da sunan ku to a zo a raba muku shi yasa a cikin policies na annabi sallallahu alaihi wasallam in aka kawo dukiya in ba an same shi a gida ba baya yadda ta shigo gidan shi ba yana masallaci aka kawo sai zaman shi sai a zube a gaban shi wana e zo ɗibi wana ungo wana ɗibi har ta ƙare shi ke ya tafi wata ran yana gida aka kawo zinare a raba musulmi da ya taho sallar lasar sai manta da zinaren yana sallar sai tashi a gujeje ɗauko ya zo ya aje musu ya ce gashi ko kun fahimta jama'a amma kaga a daidai wannan lokaci abubakar yana da kuɗi usman yana da kuɗi abdurrahman sa'ad duk suna da kuɗi ba a tirsasa su fito da kuɗinsu ba kuwa ba don kuɗinsu ne wannan da suka samu da kasuwancinsu to ku rinka bambance abubuwa jama'a ko kun fahimta jama'a don mutane galibi a irin waɗannan zamunan sai nake ganin ba su da fahimta auna abubuwa idan kuka kafa ƙungiya kamar izala ko kamar jama'atu nasar islam ko ansaruwa ne ko ahbabuwa ne ko ushaquwa ne to akwai waɗanda za su rinka kawo muku kuɗi da sunan ƙungiyarku to kada wani mutum ɗaya ko wasu mutane su zama su kaɗai za su ci sai a rinka yayyafawa kowa na samu to in ya zama al'amarin ya kai ba zai yi kowa ya samu ba to sai a dubi suwane ne waɗanda in ba a ba su ba in suka shiga gari za su ɓallo ƙungiya sharri ko za su faɗi wata kalma da sai sun yi ranar lahira Allah ya maka su a wuta to sai a ce shugaban yanki kaza zo eh rike kaza kar makalla hadda mu ce a ai kun cancanta to shikenan sai ga an ji an zauna lafiya da shi saboda an bashi inda ba a bashi ba zai jawo bala'i ko kun fahimta jama'a to haka tafiya ta ɗariƙu to amma kamar yadda nake gaya mana irin tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a farkon musulunci kafin a samar da gwamnatin musulunci annabi bai taba tirsasa abubakar cewa ya fito da kudin shi a raba wa kowa ba a lokacin da abubakar yake yafi kowa kudi ga su bilal su kuma sun fi kowa talauci an zo madina ga su abdurrahman bin auf sun fi kowa kudi ga su abu huraira su kuma sun fi kowa talauci to wannan irin tsarin ko shine ya fi kama da irin tafiyarmu da muke musu albani da ke manhaji na salaf ba muna tafiya ne a kungiya ba ba ma zuwa ba mu taba ba kuma mun karɓo kuɗi a wani wuri don mu zo mu aikin da'awa ko mu yi wa mutane kuma wani bai taba ganganci ko kuskure ko sadaka ya kawo mana ba so da haka duk inda kuka ganmu da kuɗi to namu ne duk wanda ka gani da kuɗi a cikin tafiyar nashi ne ba mu da haƙƙi a kai karka je ka ce yaya muna so mu gina makaranta ga wani yana da ƙazaman kuɗi a nashi ne ba dole bai bayar don ba da sunan mu ya je samo kuɗin shi ba ga annabi yana musuluncin ana fama da waɗannan wahalhalun amma abubakar yana da su wane yana da su wane yana da su aka zo madina ga su abdurrahman bin auf ga shi kaza ga shi kaza ga wasu kuma suna mutuwa ba su da likafani so in ya ga dama ya kawo ya bayar shikenan in bai bayar ba shikenan to ku rinka tsayawa kuna auna irin waɗannan in kuna fassara hadisan in ba haka ba sai ka samu matsala a cikin tafiyarka mu fara gini sai shekara guda ba mu zuba shi ba sai kaga cikin mu ga wani yana da miliyan 100 so 100 sai kaga kana fada a gefe a ba ka da hurumar da zaka yi fada don ba da sunan mu yaje ya samu ba ko kun fahimta jama'a to haka zaka je ka samu matasa nan in ka shiga gari sai ka ji suna korafi ga su albani sun samu kuɗi ya ba za su yi wa ahli sunna kaza ba su albani sun samu kuɗin su ne nasu na kansu ba da sunan tafiyar ahalus sunna ba amma sai a ce ga su zazzaki sun samu kuɗi su ne wa yan shi'a kaza an yi wa yara talatin aure an yi a an je an karɓo ne da sunan tafiyar so ka rinka bambancewa man ja'ala al-babaini baban wahidan faqad qasa qiyasan fasidan wanda yaje karɓo kuɗi da sunan ku yazo ya muku aiki wanda ku yaje samu kuɗi da jibin kanshi in ya ga dama ya yi in bai ga dama ba ba ku da haƙƙi ku bambance wannan yana da kyau kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda dan Najeriya wallahi tintin kala rawu yake faɗi ana dariya wajen shekara 40 dan Najeriya wallahi in ba a fassara kuru-kuru ba wallahi in ba irin wannan misalin ba da yawa ina son in gaya muku ko irin wannan ya haifar da rudani da yawa a wurare so da dama zan je wa'azi sai in je in samu suna rikici a to ai malam gashi wani ya abin nan sai in ce a a ai ana tafiyan nan tare da shi yanzu ya zama kwamishina ba ruwan shi da mu a a dama an ba shi kwamishina ne a madadin ku sai ku tsaya ku duba in an ba shi kwamishina ne a madadin ku to duk abin da ya samu zai kawo muku amma a'a yana zuwa masallacinku yana zuwa makarantarku kuma dan jam'iyya kaza ne mewan an zo zaɓe ma za ku iya juya mai baya sai je ya samu kwamishina to sai ci kudin shi shi kadai in ya ga dama ya bayar bai ga dama ba ku rasa masallacin sallah ma ba ruwan shi ba haƙƙin ba haƙƙin shi bane so ku rinka auna waɗannan abubuwan nakan tafi wurare Gombe Bauchi Sokoto Katsina sai je in samu akwai irin waɗannan rigingimu sai nake fahimtar akwai karancin suranta abubuwa a yadda suke a rinka tsayawa ana suranta abubuwa a yadda suke ko kun fahimta jama'a wanka ne yana da kuɗi kai kuma kana talaka sai kai ta kunkuni don me bai azurta ka ba ba akwai haka a cikin al'adunmu ba da ya tashi ya tafi yaji ya karɓo kuɗi ne a madadin gidanku balle in aka zo a raba ya je ya nemo ne to in ya zo ya ɗan sai maka babur ya ce gashi nan ka rinka a caɓa karka ce a kai kana hawa jeep kana tafiya abuja kana shiga jirgin sama ni ka ban nan a caɓa a'a ba shi ya barka ba Allah ne ya barka amma da zuwa ya karɓo da sunan ubanku to in ya zo sai a yi raba daidai to ku rinka fahimtar waɗannan haƙa'iq ɗin yawwa Allah ya taimaka to malam yake cewa masailu ta ta'allaqu bi hadha alhadisi almas'alatu alula hadithu sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu hadha muttafaqun alayhi wannan hadisin da muka gama karanta jama'a bukhari da muslim sun fitar da shi gaba ɗayan su ba muslim din kare ba kamar yadda cikin malamai kuma an samu al-imam abu dauda da nasa'i sun fitar da shi haka nan al-imam abu dauda at-tayalisi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin al-musnad al-imam al-humaidi shi ma ya fitar da shi a cikin littafin al-musnad ibnu abi shayba a cikin littafin al-musannaf al-imam ahmad a cikin littafin musnad haka nan ibnu hibban a cikin littafin shi as-sahih ibnu manda a cikin kitabul iman al-imam abu nu'aym a cikin littafin al-mustakhraj ala ainihin sahih muslim al-mas'alatu ath-thalitha fi fawaidihi minha bayanu mashru'iyyati ta'alluf qulubi man yukhafu ala imanihi li da'afihi wannan hadisi yana nuna shari'ar musulunci ta yadda da alallashi zukatan waɗanda ake tsoron imaninsu saboda raunin imani wa minha annan nahaya wa minha annahayu anil qat'i bil imani min ghairi qati' idan baka da dalili kai tsaye karkacewa na mumini ne sai dai kace ina ganin wani musulmi ne in baka da dalili kai tsaye karkacewa na dan aljanna ne sai dai kace wani ne mai fatan aljanna wa minha bayanul farqi bainal islami wal iman wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ke tabbatar mana ashe akwai bambanci tsakanin musulunci da imani kenan tunda kaji wannan yana cewa mumini annabi yana cewa musulmi dai to menene musulmi kuma menene musulunci menene imani kuma menene mumini musulunci shine amintuwa da waɗannan rukunai guda biyar kalmar shahada sallah zakka azumi haji sai a ce ka zama musulmi to matsalolin aƙida da kuma yadda da su shine yadda da Allah maɗaukakin sarki a bisa siffofin shi da sunayen shi da darajojin shi da martabobin shi da yadda da manzannin Allah gaba ɗaya a bisa yadda Allah ya siffanta su da littattafan Allah da mala'ikun Allah da ranar lahira da da ƙaddara mai kyanta da mara kyanta waɗannan kuma su ake kira imani to ba dukkanin musulmi ne ya kai martaba ta imani ba wato ba duk musulmi ne yake da aƙida ta imani ba akwai musulmin da ba shi da aƙida ta imani to idan ya taka martaba imani to ya tsallake daga martaba ta musulunci yanzu za a yi ce mishi musulmi mu'umini ko kuma a ce mishi mu'umini kai tsaye don haka gaskiya akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini musulmi shine matakin farko mumini kuma ya taka martaba ta aƙida aƙida shi ta yi daidai da yadda ake fatan ta kasance to sai a ce ya zama mu'mini jama'a kun fahimta wannan na ɗaya daga cikin hadisan da malamai ke amfani da su wajen tantance wannan matsalar mun taɓa ɗan taɓo ta a can baya kaɗan wa min ha an na fihi dalalatun limazhabi ahli alhaqi fi qawlihim innal iqrara bil lisani la yanfa'u illa idza iqtarana bihi al-i'tiqadu bil qalb malamai ƙwararru suka ce wannan hadisi dalili ne akan cewa dan ka faɗi musulunci da baki zuciyarka bata yadda ba to wannan har yanzu da sauranka khilafan lil kirramiya sabanin wasu bangare na yan shi'a masu suna kirramawa wa gulatil murji'a da kuma murji'awa waɗanda suka zaƙe a cikin aƙidan murji'anci murji'awa su ne waɗanda suke ganin cewa saɓon Allah baya cutar da mutum matuƙar shi musulmi ne kai musulmi ne eh to duk abin da ka je kai sai a ce ai musulmi ne ba wani abu ai musulmi ne kawai da suke cewa yakfi al-iqrar ai dai har mutum musulmi ne ya faɗi da baki to shikenan wannan ya isar ko da zuciyar shi bata kudurce ba malai yace wa hadha khata'un zahirun yarudduhu ijma'ul muslimina wan nususu fi ikfar al-munafiqina wannan kuskure ne a sarari ijma'in musulmi yana tunkuda wannan kuskuren nasu sannan nassoshin da ke tabbatar da kafircin munafukai kun ga munafukai da baki ba sun faɗi ba sun faɗi imani amma a zuci fa kafirai ne to kuma musulunci ya tabbatar da su kafirai ne to a ƙarƙashin wannan kenan cewa da baki ka faɗi na yarda da Allah da baki la ilaha illallah amma zuciyarka tana cike da ƙin Allah da rashin yarda da abin da bakinka ya faɗi bai isar ba ومنها مشروعية الشفاعة إلى ولاة الأمر إلى ولاة الأمور فيما يعتقد الشافع جوازه wannan hadisi ya nuna ceto a wurin masu shugabanci ga wanda ka kudurta cewa ya dace a cece shi ina ma gane haka shine da sa'ad yake cewa ai manzon Allah wannan na ganin a bashi wato manzon Allah shine shugaba an ba wani an ba wani an ba manzon Allah wannan ma a bashi ashe babu laifi a matsayinka da kasan kana da fuska a wurin shugaba ka iya neman wawa ne wata alfarma ko wani abu amma sai malam ya ce ga wanda ya halatta a nemawa alfarma din admission ne ake na ɗalibai duk shekara sai aka ce wanda yake da credits biyar amma wanda ya zo da credits hudu da pass za a iya bashi amma ya rubuta undertaking cewa zai je kafin lokaci kaza ya yi jarabawa ya zo da shi to amma shi wane ba shi da fuska a wurin vc ko wurin wane ne wane ne da zai je sai kai ka ɗauke shi ka kai shi wannan ya halatta domin me ya cancanta amma bai da hanyar da zai je bai da long leg ka ke faɗi bai da long leg bai da doguwar kafa da zai tafi can ko kun fahimta jama'a to kai sai kana da doguwar kafa sai ka kai shi ina fatan kun gane wannan jama'a wani ma'aikaci ne an murɗe mishi albashin shi wata biyar ba a bashi ba bai san ma ina ne zai je ya yi magana ba sai ka nemo shi ya tattaro takardu sai ka ga ya dace sai ka ɗauke sai ka kai shi wurin manaja kaza wurin chief kaza wurin oga kaza ya halatta ko an fahimta jama'a amma ba ga abin da an san bai dace ba to wannan kuma musulunci bai da irin wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka wa minha muraja'atul mashfu'i ilayhi fil amri sannan kuma wannan ya nuna idan ka zo kana tattaunawa a matsayinka kai da kake neman ceton wani ko aiwa wani alfarma ko to ya halatta wajen tattaunawar ka faɗa shi wanda kake neman alfarma a wurin shi shi ma ya faɗa idza lam yu'addi ila mafsada inde wannan ba zai kawo wata jayayya ba yana ce maka a wannan ai yaron bai kamata a dauke shi ba ka ce a ran kai dade wannan yaron ai na ga an dauki wanda ma bai kai shi ba shi yasa ma nazo sannan kuma a kofar ofishin ka gashi na ga an rubuta wanda ya kaza wanda ya kaza amma da sharadin in haka ba zai kai ga wata barna ba na daga cikin barnan shine ce to zaka nuna min aiki na ne a to shikenan zo ka zauna kai to in abin zai kai ga haka to kakka kai ga haka amma in dai har za a iya tattaunawa ka fahimtar da shi ya ce eh to shikenan bari za mu duba an fahimta jama'a kenan wato muraji'a da wanda kake neman alfarma tattaunawa ko kamar dan yin jayayya da shi ya danganci yadda yake ne ko a halin da ka same shi ta iyawa ka same shi yana cikin wani bacin rai to dan abu bai kai ya kawo ba sai zama ya tunzura to sai ka ce ranka ya dade eh naga jama'a sun ma yawa na leko ne mu gaisa amma zan da zuwa gobe to kashe gari in ka dawo ka same shi yana shakatawa yana wasa da dariya to sai ka kawo magana sai ka san yadda zaka abin nan wato kullun kamar yadda nake gaya mana jama'a sai ka zama mai kaifin basira wajen mu'amala da mutane wannan yana daga cikin afwan ustazai yana daga abin da nake aibanta ustazai kullun akai galibi yan uwana ustazai ba su da auna yaya ake mu'amala da mutane shi abin da yake dauka duk duniya mutane iri ɗaya ne don haka ya je sokoto ya yi mu'amala da wani sai ya taho gombe to haka zai mu'amala da wani a'a sai ka bincika ka ga yaya ka samu wani ko kuma yaya yake sai ka mu'amalance shi a yadda ka same shi ko a yadda yake in ka tafi shi kuma wani ka mu'amalance shi a yadda yake to ka kware da mu'amala da mutane kenan ko kun fahimta jama'a kuna ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake sun kware sun karantu sun dauki hannu a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in suna tare da manzon Allah sun fahimci abin da manzon Allah baya so sai su bari Anas ya ce na daga cikin mafi munin abin da manzon Allah baya so shine wani ya miƙe a tsaye a kan shi saboda girmama ka miƙe tsaye ce sun fahimci manzon Allah baya so kuma suna gane haka a fuskar shi don haka ba sa yi to da suka tafi wurin sarki na jashi shi kuma abin da yake so kenan to amma kuma annabi da ya nuna musu baya son haka ba wai ɗabi'a ce ba a'a Allah ne ya hana to yanzu su kam da manzan Allah na so a yi kuma Allah da za su to amma tun da an tarbiyyantar da su ba kyau da suka tafi suka ga sarki na jashi ga irin yadda ake mai sai suka ce to shi kenan abinda za su yi su kuma ba za su shiga fadar ba su je su sami can gefe guda kofar fadar su taru kuma su ki aikawa kawai a hange su sun taru Allah ya sa kun fahimta yanzu idan kai ka zo fadar mutum to yanzu dole kallon kwasu zuwa ga ka'idojin shi don kai ka zo da bukata amma sai suka samu wuri can nesa sai suka taru da yanayin shigarsu ta fararen kaya da raunansu da gyammansu da irin yadda tufafinsu yake ɗagagge ya saba wa mutanen garin ana ganinsu sai aka hangi waɗannan baƙi ne sai aka ce aje a binciki suwaye su suka ce su baki ne daga gari kaza daga gari kaza sai aka je aka gaya sarki na jashi da aka gaya sarki na jashi sai sarki na jashi sai ce su zo to yanzu kun ga su zo an kira su ne ko to da suka zo sai suka tsaya tsaye sai suka gaishe shi amma ba a zuwa gaban shi a tsaye da rarrafe ake tahowa idan aka tashi tafiya kuma ba a tafiya da baya sai dai a juya gaba sai kai ta reverse kana kallon shi haka kai ta reverse haka sarkin ruma ya bakillani al'imam abubakar al-bakillani shi kuma saboda girman kai in za ka shigo wurin shi komai tsiyarka sai dai ka shigo da ruku'u sai ya sa sai aka yi wani ɗan ɗaki tsududu yadda duk tsiyarka sai dai kai haka ka taho ba ƙillani da ya tashi shi kuma sai ya juya baya ayin ka san wata baka san wata ba sai taho da baya a ruku an can amma can yawa ruku'un amma kai da duwawu ya taho saboda haka ka kware wajen mu'amala da mutane ka san yaya in ka samu kanka a wuri kaza yaya in ka samu kanka a wuri kaza yaya ina fata an gane da can duk muna primary ana koya mana yanzu duk makarantu al'amura sun barkace in ka shiga office ya za ka gaida su ya za ka zauna ya za ka yi kaza yanzu duk babu waɗannan abubuwan gaba ɗaya barkatai kawai ake rayuwa kowa ya kosa ne ya marmaza ya gama SSCE ya samu digiri ko ma wani iri ne ya je ya samu aiki ya ci kuɗin mutane haka ko magana da ake so ya faɗi bai da yaran da zai faɗi Allah ya kiyaye wa minha tanbihul mafduli alfadila ala ma yarahu maslaha wannan hadisi yana nuna cewa na ƙasa ya halatta ya faɗakar da wanda yake babba ga abin da shi na ƙasan yake gani daidai ne wa yadhunnu annahu zahila anhu in yana ganin cewa shi babba din ya gafala ko kun fahimta sa'ad ƙasa yake da manzan Allah yana faɗakar da shi a bawa ne haka kai ma ya halatta ka sami shugaban ƙungiya ko shehin ɗariƙa ko sarkin gari ko gwamna ko shugaban makaranta ko wane ne sai ka ce mishi ai ranka ya daɗe ina gani ya kamata a yi kaza in kana ganin ya gafala ya shagaltu bai yi ba ina fata an gane sannan sai ke cewa wa minha annal israra bin nasiha aula min al-i'lan wannan hadisi yana nuna mana yin nasiha a asirce shi yafi dacewa fiye da ayi ta a bayyane kama ya ati fi riwayati taliya kamar yadda zamu zo mu ji a riwayar da ke gaba da wannan fa qumtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fasarartuhu ya ce lokacin da na ji manzan Allah ya haka sai na miƙe sai ne wa manzan Allah magana amma a sirrance wannan shine abin da yake da dama to a matsayinka na shugaba ko sarki ko wane ne kai kuma ka rinka ba da dama ana iya zuwa gana da kai kai ya zama kofa ka a rufe take kai ya zama ba iya baka iya sauraren mutane wannan shine zai ja hanyar da ta kamata a bi ai maka nasiha ba za a bi ta ba saboda baka ba da damar ta ba amma in ya zama duk wanda ya ce yana son ganinka zai iya zuwa ya samu ganinka shi kenan to zai kaga cewa a kai da shi zai maka nasiha amma ya yi ƙoƙarin ya ganka ya rasa to shi kenan sai ga ya zo wurin dandalin hira ko ya zo kaza ya zo kaza wanda asalatan ba haka ya kamata ya kasance ba wa qad yata'ayyanu idza jarra al-i'lanu ila mafsada an so in za ka yi nasiha ka yi ta a sirrance amma in ya zama kuma yin ta a bayyana zai jawo ga wata barna to yanzu kuma yin ta a ɓoye ɗin ya zama wajibi ina fata an gane wa minha anna al-fadila la yaqbalu ma yusharu alaihi bihi mutlaqan wannan karatu namu yau yana nuna mana shugaba ko babba baya karban duk abin da aka bashi shawara kai tsaye bal ya ta'ammaluhu ya tsaya ya natsu ya lura da abin fa in lam tazhar maslahatuhu lam ya'mal bihi idan bai gane amfanin wannan shawara ba ba zai aiki da ita ba kada daga duk shawarar da aka baka kawai sai ka ce to ai aiki da ita to zai zama baka da tsari kenan amma ga abu ka kawo sai wani ya ce ranka ya dade ko algafata malam ko mai girmawa ne ni ina ganin kaza to sai ka tsaya ka yi nazari wani lokacin ka rubuta abin wani lokacin ma kana buƙatar ka kira wasu jama'a masana su taimake ka wajen tattaunawa da fitan maka da mecece mafita dangane da haka jama'a kuna fahimtar yadda al'amari yake wannan shine musulunci fa ma'ana kai shugaba ka ba da dama a zo a ganka ka ba da damar a baka shawara ka ba da damar kaza ka ba da damar kaza to amma kuma ku kuma ka ku ce duk shawarar da kuka bayar dole a bi ko an fahimta jama'a domin nan sa'ad ya ba da shawara an karbi shawarar shi ba karba ba wannan kada ya hana kuma gobe ka kiba ka ce to ai mun ba da shawara ba an sa bayan yau ba an sa ba mai yawa gobe za a ga ta dace a ansa ko an fahimta jama'a ومنها أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب يوجه الصواب idan aka baka shawara sai ka lura shi mai baka shawara saboda Allah yayi to koda ba ta maka dadi baka ce kakka yi mishi fada jama'a kun fahimta sai dai ka bayyana mishi to menene daidai wannan hadisi yana nuna mana haka madadin manzon Allah ya wa Sa'adu fada sai ya nuna mishi a ga dai abin da yafi dacewa saboda haka za a iya baka shawara amma baka ji dadin ta ba ko to kayi wa ko baka karbe ta ba shi wanda ya baka shawara ka karfafi gwiwar shi kayi mishi bayanin dalilin da yasa wannan shawara ba ita ce ta dace ba wa minha al-i'tizaru ila shafi wannan hadisi ko wannan karatu yana nuna mana duk mutumin da ya zo neman alfarma in ya zama ba za a yi mishi alfarma ba jama'a to a bashi hamzari idan a rubuce rubuto a bashi a rubuce idan da baki ne a yi mishi jawabi ko kuma a rubuta mishi din idza kanat al maslaha fi tarki ijabatihi ko wala wa alla aiba ala shafi idza rudda shafa'atuhu lidhalika idan har aka ga cewa ba za a karbi shawarar wani ba to sai a bashi uzurin dalilin da yasa ba za a karbi shawarar ba sannan shi kuma wanda ba a karbi shawarar shi ba ko ba a yi mishi alfarmar da ya nema ba to kar ya dauka an ci mutuncin shi ko an aibanta shi wato kullun kamar yadda na ce idan za ka yi mu'amala da mutane ka rinka sakin zuciyarka kakka yanke shawarar abin da ka taho nema dole ka samu ka dauka cewa yanayin da ka samu wanda ka zo wurin shi shi zai hukunta samuwa ko rashin samuwar abin ko kuma wata mafitar daban to amma in ka yanke shawara ɗana ya ga ‘yar wane yana so don haka kawai sai ka ce wa ɗanka ka kwantar da hankalinka wannan yarinya ta zama matarka wane da ya zo garin nan ba mu muka ba shi ɗaki ba ko an fahimta jama'a sai ka je ka same shi to yarinyar nan eh na yi mata miji da yaro na kage yanzu wannan ba neman shawara ba neman aure ka zo ba ka zo faɗin doka ne to in yace ai an karbi sadakin ta ma gashi kashi kaza ka a to to amma da ya ka san a garin nan mu ne iyayen gidanka to kaga duk kai ka haifawa da kanka matsala amma da ƙarshe sai ka ce ya rena ka ya abin nan kai ka haifawa da kanka matsala duk sanda zaka tafi neman alfarma ko wata bukata ko zaka tafi wani taro ko wata tattaunawa ka ɗauka cewa yanayi shi zai hukunta menene zai biyo baya amma abin da ake so kai ka gaskatu akan abin da zaka tafi nema kai ka amintu akan abin kana da dalilan dan an yi maka zaka iya tattaunawa to shikenan sai ka je sai ce maka ai wannan yarinya an yi mata miji kaza kaza ina ma da ga yatta ai yatta bata samu miji ba sai ka ce eh to abin da za a yi bari zan turo shi in ya gayar ta yi kaga baka to da ajandar yar ba amma kaga sai kuma kaga sai ce ai ma yafi son yar to ka gani haka ake yin al'amari jama'a amma kullum ka ɗauka cewa kai ka riga ka yanke kaza don haka in ba haka ba za ka ce an rena ka in ba haka ba za ka ce wani bai mutunta ka ba to sai kai taɓatawa da mutane kai ta samun kanka a cikin rigingimu waɗanda babu ranar ƙarewarsu saboda baka mallaki tunanin mutane ba baka kuma mallaki rayuwarsu ba duk wannan mai gida da ka ji ana cewa duk siyasa ce za ka je kai ta ƙulla abubuwanka mai gidanka bai sani ba ko kuwa Allah ya kyauta mala yake cewa wa minha al'amru bitasabbut wannan karatu ne yana nuna mana duk al'amarin da zaka ka rinka tantancewa da tabbatarwa wa tarkil qat'i bima la yu'lam al qat'u fihi duk abin da baka da yaqini akai ko to karka ba da tabbacin shi shine sa'ad yana ba da tabbacin wane mumini ne to shi kuma imani a zuci yake musulunci ne a baki to kana ba da shaida abin da ke zuci to karkarin kayin haka saboda haka ustazai irin kalman nan taku da zaran wane ya dan gina muku masallaci ka ce ai wane ahlus sunna ne ai wane salafi ne ai wane tare muke da shi akan da'awa a'a kai wane dai alhamdulillah wani musulmi ne kuma muna ganin mutumin kirki ne muna kyautata mishi zato amma cewa ahli sunna ne cewa wani salafi ne kai annan kalmar kaje in kana son ka ga suwaye salaf ka karanta suratul fatih kaga muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari kaji wannan na daga cikin ayoyin da take bayyana suwaye salaf ba sai ka duba kaga wannan da kake cewa salafi ne haka yake irin su ne so da haka ya fi sauki a cewa na musulmi ne alhamdulillah kuma yana da kwazo kwarai da gaske to kagan wani tasgaro ya faru dama an san musulmi tasgaro ya saba samun su amma ahli sunna jama'a ahli sunna bai taba rivas ba ahli sunna bai taba fada ba a haskan sunna ahli sunna bai taba kyamar sunna ba to duk sai ka gama yaban shi ahli sunna ne kaza kaza kwana biyu kuma sai ya zo har masallacin da ya gina ma sai ya kwace to kaga kai kuma ka ba da shaida cewa ahlus sunna ne saboda haka ku rinka lura jama'a shine sai malam yake cewa wa minha anna al-imama yasrifu al-mala fi masalih al-muslimin wannan hadisi yana nuna cewa shugaban musulmi zai iya sarrafa dukiyar musulmi a inda duk ya ga ta dace al-aham fal aham ya dubi dukiya kaza in ta zo me ya dace yayi da ita dukiya kaza in ta zo ya dubi menene ya dace da ita wa in khafiya wajhu zalika ala ba'd ar-ra'iya koda talakawan basu gane fassarar wasu daga cikin al'amuran ba dan haka asali a musulunci jama'an ana maganar musulunci babu demokradiya a musulunci demokradiya ita ce ta hanyar zaɓe na ainihin fidda gwani a fitar da wani daga nan a yi kaza a fitar da jam'iyya kaza ta fitar sannan a zo a buga a yi takara a yi kamfen a yi gaba a yi yaƙi a yi kone-kone waɗannan duk su ne lazimin demokradiya ko da waɗanda suka tsara ta ba haka suke nufi ba amma su ne abubuwan da ke faruwa a musulunci abin da ake ana samar da shugaba ne ta hanyar shugaban da zai wuce in ma in ya zo rasuwa ya ce jama'a na naɗa mukuwa ne to kaga bature da yake kafiri ne bai yadda da wannan ba sai ce he is not democratically elected therefore i will not give my mandate to him sai ce ba zan yi mishi mubaya ba domin ba a demokuraɗiyance aka zaɓe shi ba ko kuma shugaban ya kafa wani kwamiti na shura wanda su cikinsu su fitar da mutum guda ko kuma su dubi wane ne ya dace an fahimta jama'a ko kuma shi shugaban ya rinka yin wasu isharori zuwa ga wani da wane da wane da wane in ya rasu sai mutane su amfani da iliminsu da hankalinsu da waɗannan shawarwari sai su zaɓi shugaba to idan aka zaɓi shugaba irin wannan jama'a to daula a hannun shi take ƙasa a hannun shi take dukiyar ƙasa a hannun shi take komai a hannun shi yake duk abin da ya so zai yi kai tsaye zai yi wannan abin sai abin da shi da kanshi ya ga ya kamata ya kafa wa kaza kwamiti don haka babu wasu 'yan majalisa da za su ce ba su yadda da kaza ba babu domin ma 'yan majalisa ne shi ne zai ɗauko wane da wane da wane to ku zo ku bani shawara akan kaza to rashin yadda ba rashin yadda ne irin na tawaye ba rashin yadda ne na cewa za su nuna mai kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi yafi shi yasa zaka ga a cikin wannan na demokradiya din in ya lura ba za su yadda ba shi kuma ya yanke shawara yana so sai a aika musu da wasu sakonni a gida honorable that's your own cake your biscuit is on the way ina fata an gane to shikenan sai ga abubuwan sun abin saboda haka ku kiyaye jama'a dukiya ta musulmi tana hannun shugaba ne zai sarrafa ta a inda ya so sai dubi menene ya fi dacewa sannan sai mai sannan sai mai ko da wasu abubuwan talaka ba za su iya fassara su ba domin an amintu shi kuma ba zai zalunci ba to kun ga duk irin waɗannan ko ta irin wannan tsarin rayuwar da muke ba irin su ne za ka ɗauko kasa ba don yanzu wani abu ne ake gudanarwa ba irin wannan shugabancin ba jama'a kun fahimci wannan da kyau wa minha annahu la yuqta li ahadin bil janna ala ta'yin illa man thabata fihi nassun kal ashara wa ashbahihi wannan karatu ne yana nuna mana baka cewa wani dan aljanna ne ka ayyana shi sai wanda nasu ya tabbata kamar mutane goma nan da makamantansu da annabi ya tabbata kamar su abubakar da umar da usman da ali da sauransu kamar irin su khadija da fatima da alhassan da husaini da ukasha waɗannan din nasi ya tabbatar da cewa su ‘yan aljanna ne wa haza mujmanu alaihi inda ahli sunna ahli sunna duk sun haɗu akan haka haka za qala nawawi haka nawawi yace wata aqabahu al-hafiz wa dunaka nasu wa fihi tarku al-qat'i bil iman al-kamil liman lam yunass alaihi nawawi shi wacce magana sai ibn hajar yace a magana ga yadda ya kamata yace wannan karatu yana nuna an hana ka ce wane yana da cikakken imani in ba da nafsi a kai ba wa amma man ulqata bil janna fala yu'khadhu min hadha sarihan yace a cikin wannan nafsin babu inda aka yi maganar aljanna balle a ce har wane ka a ce dan aljanna ne kai tsaye imani aka yi magana gyara ne waye ibn hajar yake wa nawawi wa in ta'arrada lahu ba'd ash-sharihina malam ibnu hajar yace ko da yake wasu masu sharhin wannan hadisin suna kawo matsala aljanna anan amma matsalar imani ce to amma kuma da yake shi ma malami ne kwararre ibnu hajar sai yace na'am huwa kadhalika fi man lam yathbut fihi an-nas ita mas'ala haka take amma dai ba ta a cikin wannan nassin wato idan baka da nassin wani dan aljanna ne to karka ce dan aljanna ne haka matsalar take amma ba a wannan karatun ne ba don haka kawo ta a cikin wannan karatun sai ce ba haka ba ne wannan karatun yana nuna karkashe da cikakken imani ga wanda ba ka da dalili a kan shi abin da ya sa ba za a goyi bayan nawawi a kan maganar da ibn hajar ya mai gyaranta ba saboda matsala aƙida ce matsala aƙida babu ijtihadi a cikinta ba za ka ɗauko waccan kai kiyasin waccan da ita ba ومنها أن البخاري رحمه الله استنبط منه استئباب ترك الإلحاء إلحاء في السؤال إمام البخاري da yazo wannan hadisin sai yace wannan hadisin yana nuna an hana naci wajen roƙo ko bara naci wa wajhu zalika yadda al'amarin yake annahu sallallahu alaihi wa sallama daraba bi yadihi baina unuqi sa'ad radiyallahu anhu wa katifihi lamma alaha alaihi bil muraja'a za mu zo mu ji wani lafazi na wannan hadisin ba da jima'a ba da manzon Allah ya ce a'a ko dai musulmi sai sa'ad ya ce a ina ganin mumini ne sai da ta kai manzon Allah ya sa hannun shi tsakanin wuyan sa'ad da kafada ainihin sa'ad nan ya dafa haka ya ce kai sa'ad haba to shine sai malamai irin sun Imam al-Bukhari suka ce to wannan ya nuna in kana da buƙatar wani abu a wurin wani mutum to an hana ka al-ilhahi shine naci ka nace an ce maka a'a ka ce a'a an ce a'a ka ce an hana ka yin naci in ji imamul bukhari kenan thumma qala lahu a qitalan ya sa'ad zaka ji inda manzon Allah ya ce mishi sa'ad fada ne ne abin an ce maka a'a ka ce a'a ka ce to fada ne kaga yana ishara zuwa ga an hana fadalla ala istihbabi tarkil ilhahi fi su'ali sai wannan magana ta ƙara nuni akan cewa an hana naci a wajen roƙon arziki amma wannan tsakanin mutum da mutum amma tsakaninka da Allah ko to kai naci eh malamai sun nuna wannan mustahabbi ne naci in ka roki Allah ka faɗa so uku in ka ɗan yi shiru ka sake faɗe so uku ka sake faɗe gobe ma ka sake dawa jibi ma ka sake dawa har sai an maka to wannan Allah kai mai amma mutane to akwai matsala saboda imamu shafi yana cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu in Allah baka roƙon shi ji haushin ka dan adam kuma kana roƙon shi ya ji haushin ka sarki ya tabbata ga Allah to ka yi wa Allah naci akan ka amma dan adam in ka faɗa aka ce a to shikenan kadan sake kewa kaga ana harara ka wuce ina fata an gane na'am na'am eh wa tarkil qat'i bima la yu'lamu al-qat'u fi yana hadisin ko inda yake ya rasulullah malaka an fulani a inda da yake cewa kawai wane musulmi ne ai mumini ne annabi yana ce mishi a'a ko dai mumini ko dai musulmi wato da ya kamata ka tabbatar kafin ka ce mumini ne to kuma ana ce maka a'a kaza dai kai kuma to ka tabbatar mana shine a tasabbut ka rinka neman tabbatarwa kafin ka abin ina fata an gane yanzu kama ka gaba ka ka gaba ka niki ya wuce da tsohon mashin sai ka ji suna cewa injiniya to kafin ka ci gaba da kiran shi injiniya bincika bakanike ne ne ko injiniya ka san mutane ko lantarki wani ya gyara maka shi ne ka sa mai injiniya in gaga abin da mai shara asibiti ta fito ta sa irin koriyar rigar nan mu duk dokta ake ce mata ya ce ai wancan dokta ce duka to kaga to a kai tasabbut tukuna in ba haka ba za a yi likitan shata a madun gaya na ganin kurji sai jefa wuka nan ba tambaya shi akan cewa me yasa ba fashi ba mene yake malaka an fulani Mm-mm. tambaya ce ba tam- tambaya ce ta abin nan kawai yana ne yana kamar jaddadawa takriri ya kamata a bawa ne eh ba tasabbut tasabbut din shine kafin ka cewa na mumini ne kai kokarin tabbatarwa tukuna ina fata an gane ai gashi ya ce wa tarkul qat'i bima la yu'lamu al-qat'u fihi da kuma barin yanke hukunci ga abin da mutum bai da bai da masaniya akan yanke hukunci yana magana wannan imanin ne to sa'annan sai ya ce wa minha anna al-qurtubi yastanbata minhu jawazu al-halif ala ghalabati dhann al-imam al-qurtubi abu al-abbas ba qurtubi abu abdullah mai tafsiri ba malamin shi abu al-abbas mai sharhin talkhis muslim yace wannan hadisi yana nuna halaccin rantsuwa idan zato ya rinjaya idan zato ya rinjaye cewa kana mafi rinjayen zato gawa na can zaka yi cewa wallahi gawa na can li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ma nahahu anil halif saboda sa'ad yana rantsewa eh yana cewa wallahi inni la urahu ko kaga yana rantsewa saboda zaton shi ne ya rinjaya amma kuma manzon Allah bai hana shi ba qala al-hafiz sai ibnu hajar yace kaza qala haka dai qurtubi ya fadi wa fihi nazar la yakhfa amma magana tashi akwai gyara wanda gyaran ma ba a boye yake ba sai ce li'annahu aqsama ala wujdaniz zann saboda shi sa'ad da ya rantse ai ya rantse ne saboda ya samu wannan zato wa huwa kadhalika kuma shi a wurin shi haka abin yake walam yuqsil walam yuqsim ala al-amr al-madhnun kama dhunna wani ne daga waje yake zato amma shi a wurin shi fa shi da yaqini yake ashe kaga kenan annabi ya dauki akan yaqinin shi da yake rantsuwan ne akan haka aka rabu da shi ko kun fahimta jama'a wato ibnu hajirin jama'a in ya tashi sharhin hadisin ba ba kawai ta kalidanci yake ba scholarly aiki yake yana aiki ne irin na masu ilimi mana masu ilimi jama'a ba suna duban mewa ne ya faɗi kawai su ma su faɗi ba a'a sai sun dubi menene abin da ya faɗi daidai ne ko ba daidai bane in ba daidai bane sai su gyara shi yasa zaka ji ana cewa wa ta'aqqaba ibnu hajar ibnu hajar da wani ya faɗi kaza sai ya ci gyara da wani ya faɗi kaza sai ya ci gyara wannan aikin da ibnu hajar ya a cikin fatuhul bari jama'a shekara 27 yana yin shi tun yana yin shi yana da ido sai da ya makance ƙarshe ya ƙarasa littafin da imla'i ne da shifta mujalladi na sha uku na fatul bari da kayayi shi in aka jawo nasin sai sharhi sai a rubuta amma duk da haka bayan shekara ashirin da bakwai yana iya gane cewa a cikin mujalladi na ɗaya ya faɗi kaza sai ka je yana cewa a wuri kaza da na zo magana kaza na faɗi kaza na faɗi kaza sai ce fal yuharrar a koma a gyara wannan wuri kaza kaza kaza kaza wato sun yi acclimatizing kansu da ilimi ne sun saka kansu a cikin ilimi ne su ba sa komai sai wannan harkar kawai to amma kai kuma rabin ka tana makaranta rabi tana kasuwa ita ma ta makaranta a shirye take za ta fita a guje amma ta kasuwa a tsaye take ita a wurin to shi yasa sai ga abubuwan in ka shiga karatun karatun shi ma yana ce maka a'a saboda shi ma ya fahimci baka yadda da shi ba na ba ta an gane ومنها ما قاله القاضي إياد رحمه الله هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان falqadi iyal yace wannan hadisi yana daga mafi ingancin dalilai da malamai suke hujja da shi wajen bambance tsakanin imani da musulunci Allah madaukakin sarki ya taimaka to bari mu karasa ainihin karatun babin yace qala haddathana al-hasan ibn ali al-hulwani wa abd ibn humayd qala haddathana yaqub wa huwa ibn ibrahim ibn sa'd حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رهطا wancan hadisin ne dai amma muslim ya kawo shi da wata hanya daban ya ce sa'adu ɗan abi waqqasin ne ba da labari cewa manzon Allah ya ba da kyautar dukiya ga wasu mutane wa ana jalisun fihim ina zaune a cikinsu sai kaga malam yayi dige-dige haka sai sa bi misli hadisi bin akhi bin shihab irin yadda kaji wannan hadisin yayi ɗaya da hadisin da muka gama karantawa na dan uwan ibn shihab an amihi wa zada sai dai a cikin wannan riwayar an samu ƙari da ya ƙara da cewa faqumtu ila rasulillah sai na tashi na je wurin manzon Allah fasarartuhu sai ne mishi nasiha ne magana da shi a sirrance kaga waccan maganar da ya faɗi da muke ji a zahirin can riwaya kamar a salari ne ko a wannan riwaya tana bayyana cewa a sirrance ne yana je na ce mishi ya manzan Allah amma wana kuma ya kamata ka bashi dan ina ganin wane mumini ne mutumin arziki ne a sirrance ne yaje fa qultu sai na ce malaka an fulan ya manzan Allah wana da baka bashi ba fa ya akai baka bashi ba a sirrance ne ya ga mishi wannan magana ina fata an gani قال وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم a gutsattsarin wannan hadisin ne ake ta samo su ta wasu hanyoyin daban wannan yana daga cikin bambancin muslim akan sahihul bukhari jama'a idan bukhari ne kun ga hadisin duk ɗaya ne sai rarraba maka shi ya jefa wannan can ya jefa wannan can ya jefa wannan can dan haka baka samu malami maka aikin hadawa ba sai kai ta kallon su hadisai ne daban-daban muslim ko yanzu kaga yana tattaro maka su a wuri guda kana ta ji yanzu riwayar da muka gama karantawa mun ji ta zo da ƙarin cewa maganar da sa'ad ya gaya wa annabi ba da shi da jama'a ba ne a sirrance ne to yanzu kuma wannan riwayar kuma ga ta muslim yana nuna mana cewa fadaraba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama baina unuqi wa katifi biyadihi baina unuqi wa katifi sai manzon Allah ya dafa ko ya bigi tsakanin wuyana da kafadata thumma qala sai yace aqitalan ay sa'ad haba sa'ad abun fada ne ka fada na ce a ka fada na ce ka fada to fada ne inni la utir rajula sannan sai manzon Allah ya faɗi wannan magana kajina daga cikin fa'idar wannan ƙarin riwayar da al-Imam Muslim ya kawo Allah madaukakin sarki ya taimaka a nan ne inda za mu kwana insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za a tashi babu ziyadati tuma'aninatil qalbi bi tadhahuril adilla babin da ke bayani akan ƙarin natsuwar zuci saboda bayyana dalilai wato idan kana ƙara ganin dalilai akan abin da kake a kai kullum sai ka ga zuciyarka tana ƙara natsuwa da wannan abu to babbar hanya kamar yadda zaka zo ka ji karatun zai bayyana insha Allah ko ita ce sauraron wa'azi zuwa makaranta idan kai malami ne kuma ci gaba da bincike akan abin da dama ka gamsu da shi to duk lokacin da ka samu kanka akan ka yarda da kaza sai kuma ka ga ga wani ƙarin dalili sai ka ga ka ƙara natsuwa kana da imani sai kuma ya zama kana zuwa wurin wa'azi sai ga imani na ƙaruwa a'a kai malami ne ka gamsu akan kaza sai ka shiga ka ƙara bincike sai ga ka ƙara ainihin natsuwa akan waɗannan abubuwa shine karatunmu na gobe insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka anan ne zamu saurara insha Allah na malam na'am ya danganta wani ne yake tambaya dangane da mutum ya ɓoye imanin shi saboda tsoron wata fitina ko wata cutarwa sai ce yanzu kamar mutumin da yake yankin da in ya tafi saboda gemun shi saboda ɗagaggen wando da doguwar riga ga magogi a aljihu ga ƙur'ani mai zi na gani za a ce mishi ɗan boko haram ne to yanzu ya dace ya aske gemun shi ya